اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتف وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاجه إلى يوم الدين حق قدره ومداره العظيم الحمد لله إن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته zan fara da alfiyatu ɗarik ina za a tashi alfasulul hamis ne ko? da bismillah rahman rahim الفصل الخامس alfasulul hamis fasali na biyar في بيان درجات الانتفاع a a cikin bayanin darajojin amfanintuwa da wanda yake wali waliyai ana amfanantuwa da su kwarai amma amfanantuwar da ake da su daraja-daraja ne matsayi-matsayi ne yadda wani yake amfanantuwa da su ba haka wani yake amfanantuwa da su ba ilam uhayyi ana lintifa'i aibil wali darajatin ra'i أولها محبة حسد به فإن تنلهب ولي ربه اتصلا تدري له من سببه فلك عنده نصيب فرق به لا سيما إن زاد معه سبب كهدمة أو أهز ذكر ينجب أه، والثاني الانتساب وتسمي لهم عن الهب السفي المؤمن طالب والإرادة بعد خلوص الحب هز إفادة رزقنا الله انتفاعا بهم وأن نرى بهم بخير نهتم هنا انتهت ألفية الطريق هاوية العلوم بالتحقيق في عام ست وثمانين التي أم مئتين بعد ألف الهجرة فأحمد الله على ما يسر من نظمها ويسرها لمن قرأ وكونها فريدة في فنها إذ ليس فيه مثلها أو كونها مبلوة نفائس الغرائب وما له يشتد فقر الطالب مغنية عن غيرها في علمها لكل ناظر لها من قومها لم تبق من أصولها أي مما ناسبها إلا فتاتا ترما وربما بمنية للمستبين وبسرية كثيرا تستئين ترتيبها توكم ترتيبها كو أقال ساكنة ترتيبها من أحسن الترتيب يروق كل هذه اللبيب ألفاظها فصيحة تركيبها كان على وجه بليغ نبها فمن قواده الفساة التي في مرد وغيره قد هلت سمتاش هذا
إلم أكي كسني أحي يا دن uwana أن أن الانتفاع Mhm.
في الرواي درجات annal darajatin cewa akwai darajoji mabambanta lintifa'i aibil wali ai ga amfanantuwa da wanda yake wali ra'i ka tsaya ka kula da su ka kula da wannan
أولها na farko daga darajojin amfanantuwa da wanda yake wali mahabbatun soyayya السجد da take banta da shi Allah ya azurta ma son wanda yake waliyi nasa fa'inta nan hubba waliyi rabbihi idan Allah ya sa ka samu son waliyi na Ubangiji اكتسى waliyin da yake ya keɓanta لا تدري لا تدري la ta dare lahu min sababi baka san dalilin da yasa kake son sa ba haka kawai a zuciyarka Allah ya sa ka ji kana son wani waliyi na Allah kai baka san dalili ba falaka inda hu nasibun to ba wani abu bane yasa har ka ji kana son nasa dan Allah ya sa kana da rabo ne a wajen wannan waliyi rabban da kake a wajen waliyin shi yasa Allah ya kinsa ma son sa ba tare da sanin wani dalili ba فرغي ka ƙara kwaɗayi a cikin son nasa لا سيما إن in za زاد da ma'ahu sababu ba- musamman in kuma bayan san aka samu wani sababin aka ƙara samun wani abu gashi kana son nasa ga ma kuma wani abu ƙari ina misali خكدمة kamar ya zamo ka ne masa hidima
أو أخذ ذكر ko ambaton wuridi nasa yunjabu da yake ake zaɓinsa والثاني لن- na biyu daga hanyoyin amfanantuwa da waliyai dangantaka wata sami lahu da ambato gare shi anil wubbi da saboda soyayya tsabtatacce almu'umi wanda zai sa baka hangen wani ma sai shi ya zama ka daina hangen wani daga waliye sai wannan
salisu hadda lahu wato mu'umi din sunan fa'ili ne daga a'ama ya makantar wato ya sa baka hangen kowa sai shi salisu ha abu na uku hadda lahu nema wal irada da ni buridanci gare shi ba'da kunusil wubbi bayan ka tsarkake soyayya ga shi wannan waliyin khuz ifada ka riƙi ƙaruwa wa zakana Allah intifa'an bihim abin da ne muke roƙo Allah ya azurta mana amfanuwa da waliyai
wa an nura bihim bi khairin naktum Allah ya sa mu ga mun sami kyakkyawan ƙarshe mu sami cikawa da alheri bihim albarkacin waliyan nan nasa
munantahat alfiyatu dari a nan ne fa alfiyatu ɗari ta zo ƙarshe hawiyatal ulumi bi ta ƙunshi ilimai da bisa tabbatarwa fi ami sittin wa an gama wannan waƙen a shekara ta 286 shi yasa yau da gamawa kenan shekaru 159 159 da gama wannan littafi a yau ba da alfil hijirati bayan dubu ta hijira 159 kuma an gama ta kenan bayan shekaru 56 da wafatin maulanmu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu bayan shekaru 56 da wafatin shehu to fa mabillah suna godiya ga Allah bisa abin da Allah ya hore min daga waƙata wa yusriha da kuma yadda ya santa ta ta zamo mai sauƙi liman ƙara ga dukkan mai karantawa wa kauniha faridatan da zamo wata makubi- makaɗaiciya a ɓangarenta da zamo wata makaɗaiciya a ɓangarenta izi laysa fi misluha domin a iyaka sani na a wannan ɓangare ba a samu kamata ba iz laisa fihi misluha dan ba kamata a wannan ɓangaren wa kauniha da zamowar wannan waƙe nawa cike yake da zaɓaɓɓun matsaloli muhimmai wa ma lahu yashtaddu faƙaru ɗalibi da abinda bukatar dukkan mai son ya san ɗariƙa za ta tsananta gare shi muguniya muguniyatan wannan waƙe nawa wannan alfiyar ta wadatar daga waninta a cikin ilimin da ta ƙunsa li kulli nazirin ga dukkan wanda ya tsaya ya kyautata duba gare ta daga waɗanda suke ma'abutanta
lam tubqi min usuliha ba abin da ta rage daga asalanta ay min ma na sa ai daga abin da yake ya dace a ce an gani a cikin kamarta illa futatan sai ko 'yan kaɗan wanda suke ma kamar ƙari ne turma da za a iya watsi da su ba sai ba abin da duk yake muhimmi ta zo da shi abin da kaga ba ta zo da shi ba to ba muhimmi ba ne
wa rubbama bi muniyati wa rubba ma tasta'in da yawa alfiyan nan takan nemi taimako bi muniyatin da littafin muniyatul mure na sayyidi ibnu baba lil mustabiyin ga mai neman ƙarin bayani wa bi sariyatin haka nan kuma da sariyatul jeshi na muhammad sagir tana neman taimako da su kasiran da yawa ma'ana a cikin kasidan nan akwai wasu baitocin wanda ya aro su ne daga munya akwai wasu baitocin wanda yake ya aro su ne daga sariya sariyatul jaishil kafil
tartibuha min asani Tsayar- jeranta ta yana daga mafi kyan jerantawa Allah ya hore min na jeranta ta kyakkyawan jerantawa
yaru yana ƙayatar da kulla hazikin duka wanda yake gwani labibi mai kai- mai hankali alfazuha fasihatun tarkibuha lafuzanta yadda aka hada ya yi fasaha kwarai kana ala wajihin bali ya kasance bisa tsari mai matukar balaga wanda yake fitacce kad halati baƙen nan nawa alfiyan nan nawa alfiyan nan tawa Allah ya sa ta wofinta min qawadihil fasahati daga ma abubuwa masu suka a cikin fasaha allati fi mufradi wadda akan samu a mufradi wa ghairi da waninsa ko a wato a jumla shi yasa duk sharuɗan fasaha a iya cewa ta cika to alhamdulillah sai a tashi haza in Allah ya nuna mana rana ita sai a ƙarasa wannan asidar ko baiti dubin wanda kuma a wajen wasu rana ita sha biyar kenan ga watan safar wanda ya dace kenan da ranar da aka haifi maulan mushewa tijjani rabiyallahu ta'ala anhu shi yasa irin wannan ranar in Allah ya nuna mana lafiya sai a karasa wannan kasida a wannan alfiya alhamdulillah
alhamis mai zuwa in Allah da za a yi saukarta shi ya sa da saukar da za mu yi ran alhamis zai zamo kamar wannan maulidi ne na wani musho tijari kare da ta alamu ta yi ita ce ma kadai za a karanta da kuma wata wasiƙa ta gura musho ibrahim kare da ta alamu da yake bayani akan dariƙa tijaniya yake mamaki cewa wai ma me yake kawowa har a ce wani ya ce yana da ta cewa a kan ɗariƙa tijjaniya me ɗariƙa tijjaniya ta yi masa ɗariƙa tijjaniya ita ce ainihin tsantsan musulunci ya samu mamaki ma wanda yake yana da ta cewa a kai alhali yana ganin shi musulmi ne ko shi mai ƙoƙarin kare musulunci ne to insha Allah na ga wannan wasiƙa ta wurin Ibrahim za a ɗauko sai zama a karanta ta tare da haɗuwar ita alfiyar ɗariƙa ɗin sai yi wurin bali tare da takaitaccen bayani a kai shi kansu wanda ya alfiyatu da ɗin sai da umar wali wanda yake a iya cewa tun bayan irin su shuwa black and polio ba a yi masa ba a ƙasar nan a zamowa malami ta ɓangarori daban-daban an yi malamai da yawa an yi irin su usmanin isaka da sauransu daban-daban an yi su mustapha bayan mustapha da sauransu da an yi malamai amma gaskiyar lamari in dai za a duba dangane da abin da malami ya ajiye ne to sai a ce ba kamarsa an san akan samu malamin da iliminsa ya kai inda ya kai amma bai yi littattafai ba wanda wannan in ba wanda suka zauna da shi ba ba sa iya gano zurfin iliminsa malamin da yake kuma ya bar littattafai to wannan har abada ana da abin da za a iya ɗauka a dubo a gano irin zurfin iliminsa da zurfin hangensa to shi yasa shi sai ni umar wali a iya cewa ta ɓangarori daban-daban ya taɓa ko ya ba da gudunmowa a ilimai daban-daban wasu littattafan nasa ma abin haushi shine kamar sun bi ruwa ba su amma iyaka sunansu da muka gani da kuma waɗanda muka gani sun nuna matsayinsa wanda wannan damar samun umar wali sai da shi umar wali a cikin wannan ɗariƙa babbar shaida ce akan cewa dama ita ɗariƙa tijjaniya ɗariƙa ce ta malamai ɗariƙa ce ta malamai shi yasa da wani jahili da baiti ɗaya ko baiti goma ba zai iya ba dan ya zo yana inkari to ai da mun ba mamaki da mun matsayin sa ne inkari tunda magana ake ta ilimi wanda ko bai san abu ba ai ga ba zai da shi nan jahila shay'a ada wanda abubuwa suke faɗa fa kullu man yadda'i ilman wa ma'rifatan arabta shay'a wa gabat anka ashiyawo ya zama mutum ilimin sa dan wuri ɗaya ne kuma duk ana yake tafkewa yake wai amma ga ilimi ya yi can ya yi wani waje da yawa amma shi duk bai kai garan ba shi san Allah da ko da a takaice ne je kullum tv za a faɗi ɗan kaɗan daga tarihin shi shehu umar wali wanda a yau da wafatin sai da wasu malaman tarihin suke faɗa ya kai shekaru ɗari ɗaya da ishirin daidai shekara ɗari da ishirin wanda kuma alhamdulillah malamanmu sun karba a wajen wasu daga almajiransa inda ana faɗa shi yahuza na zaria ya yi karatu a wajensa malaman mu kuma wasu da yawa sun yi karatu a wajen shehu yahuza na zaria allah sa ka musu da alheri da bada wasu alaikum warahmatullahi